بسم الله الرحمن الرحيم تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة من يوم المسجد مرامر ثلاثة يشرون بالشجاع بوسط الربيع الأول ashirin da biyar ga watan rabi'ul awwal hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari huɗu da ashirin da tara wanda kuma ya zo daidai da nawa ne da ɗaya ga watan huɗu shekarar miladiya ta dubu biyu da takwas a wannan darasi namu na mako mako cikin wannan littafi mai suna al-wasiyatul kubra والنفر شيخ الاسلام احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيميه الحراني الدمشقي wanda ya zama duniya shekarar hijira ɗari bakwai da ashirin da takwas a wannan masallaci masallacin mobis da ke ƙofar ƙaura a jihar kaduna wannan kuma shi ne darasin mu na arba'in da biyu daidai mun tsaya inda ibnu taymiya yake mana magana a kan wajen biyayya da shugabanni shugabannin nan sun ƙunshi malamai da masu mulki da waɗanda Allah na ɗaukakin sarki ya ɗora musu ragabar jagorancin jama'a yana magana a kan jin umarni na Allah da barin abin da Allah maɗaukake sarki ya hana da yi musu biyayya a cikin wannan yi musu biyayya a cikin abin da za su yi umarni da shi na daga umarnin Allah da kuma abin da za su yi hali da shi na daga hannun Ubangiji har yake cewa wa muslim imani billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wal imani bil qadari khayrihi wa sharrihi ومثل الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ومثل سائر ما أمر الله به ورسوله من الأمور الباطنة والظاهرة ومثل إخلاص الدين لله والتوكل على الله وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما والرجاء لرحمة الله والخشية من عذابه والصبر بحكم الله والتسليم لامر الله ومثل صدق الحديث والوفاء بالعهود واداء الامانات الى اهلها وبر الوالدين وصله الارحام والتعاون على البر والتقوى والاحسان الى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والصاحب والزوجه والمملوك والعدل في المقال والفعال ثم المجد الى مكارم الاخلاق مثل أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر من بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور. ما يقول ومثل الايمان بالله وكمال الايمان بالله وملائكته وملائكته وكتبه ومستشفيته ورسله ومن جنيته واليوم الاخر ولا تلاهرة والايمان بالقدر خيره وشره والايمان بقدر مضافه لمدى ذاته ومثل الاحسان وكما قتلت فيه مثالي وهو أن تعبد الله كأنك تراه إن كما يتعالى الله كبر كما جنيت فإن لم تكن تراه إذا باك جنيت فإنه يراك سوفينا جنيت ومثل سائل ما أمر الله به ورسوله من الأمور الباطنة والظاهرة فكتب كتب لو كتب أبدا ألا يؤمر لي بشيء من جنت يؤمر لي بشيء na daga al'amura da suke koyo da waɗanda suke sarari wato al'amura da suke da alaƙa da zuciya da waɗanda suke da alaƙa da gaskai da ne su da ikhlasu dini lillah da kuma kwatankwacin ikhlasin ɗanɗanta addini ga Allah shi kaɗai wata wasu da Allah da dogaro bisa da Allah idan mun yi bayanin waɗannan gaɓoɓi da ya kawo a wancan kafin mun tsaya inda yake cewa wa an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siyahuma ya zamana Allah da manzansa su suka fi soyayya ga mutum sama da waɗanda ba su ba wato mutum wanda yake ya yi imani da Allah da ranar lahira ya zamana ya fi son Allah sama da yake yake son kowa sama da yake yake son komai ya zamana ya fi son manzo sallallahu alaihi wa sallama sama da yake yake son kowa sama da yake yake son komai soyayyar wani Allah soyayyar wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dole ne ta zama haka take da soyayyar Allah da manzon sallallahu alaihi wasallama wanda duk zai fifi ta kan wani abu ko wani Allah a kan Allah da manzonsa to za ku shakka wannan fasiki ne ya san da ya tafi bayi Allah na ɗauki sarki yana cewa kun in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asiratukum wa amwalun iftaraktumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. الله يكون تبايع مثل ان كان ابائكم ان حكمتم باعينكم وابنائكم باعينكم واخوانكم باخوانكم دنجنكم يليقوا قميكم وازواجكم بناتكم واولي وعشيرتكم بدنجنكم وتركك wa'azwani da suka rasu nuna da dukiyoyin da suka tsoro ta suka nemo su da kyar wasu gyara sun ta sauna ta sada ha ko kuma kasuwarki wanda kuke tsoron yin sun zare wanda kasuwar karbaina ha ko kuma gidajen da kuke sha'awa a haɗa ilaikum min Allah wa rasulihi idan ya zan waɗannan ko kuka fi so kuka fi fifitawa sama da Allah da manzonsa wa jihadin fi sabilihi kuka fi fifita su sama da jihadi da gwagwarmaya wajen ɗaukar kalmar Allah fatarabbasu ko ku yi jiran tsammani ku jira ku gane wata zai zo iske ku ku yi jiran mutuwa hatta ya ce Allah bi amri har lokacin da Allah zai zo da al'amarinsa har lokacin da mutuwa za su za su ci mutum a nan ne zai ga cewa waɗannan abubuwan da ya fifita kansu a kan san Allah da manzansa za su amfani su ranar gobe kiyama za su amfani su lokacin da ake su kabari za su amfani su lokacin da ake masa tambayoyin kabari za su tatta a nan ne zai ba da kiransa yasa Allah ce wallahi la ya dinka fasiki Allah ba ya shiriyar da mutanen da suke fasikai ba ya nuna musu tafarkin aljanna matukar dai da su kama tafarkin Allah ba da su kama tafarkin manzo sallallahu alaihi wa sallam ba to ba za su samu samun damar shiga aljanna ba yanzu a cikin wannan aya akwai nuna wajen sulhuki da kan Allah da manzansa akan kan kowa kuma Allah madaukakin sarki ya razanar ya tsallatar da wanda zai fifita yana da cikin abubuwan da takwas da Allah ya gana da fifita kansa a kan san Allah da manzansa yake fatarar da su yi jiran tsammani a kawai ce Allah da yamma wannan barazana ce tsoratarwa ce gamsasshiyar tsoratarwa ce sannan Allah ya yi hukunci da kasancewar duk wanda zai fifita wani Allah kan wani Allah a kan san Allah da manzansa Allah na ɗaukacin sarki ya hukunta masa fasikanci to wallahi la yahdil qawman fasiqin Allah ba ya shirye da mutanen da suke fasikai irin waɗannan saboda ka san Allah da manzon shi ne gaba ko ne ne za ka yi ka yi bincike shin wannan abin yana da cikin azaban da Allah yake so yana da cikin azaban da manzon sallallahu alaihi wa sallam yake so ko ko baya da idan har baya cikin abin da Allah sallallahu alaihi wa sallam yake so ma'ana Allah yana Allah baya san shi Allah baya san abin to ka fifi ka san Allah da manzon sama da yin wannan abin ko ne ne san da za ka yi Allah ya zama shi ne tushe shi ne asali duk wani so da za ka yi bayan da ya zama reshe ne ya zama reshe ne tun idan kan ya dace da kan Allah da mai zai kan nan kai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya alakanta imanin tsayin da kan Allah da kan nan da da kan Allah da mai zai wato da tushe ta kan shi a kan kan kowa da kowa annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين bayan ku ba zai zama mumini ba imanin ka ba zai cika ba har su na kasance na suke yiwa gare shi ina yana kai na sama da yadda yake kai iyayenka da suka haife shi sama da yadda yake kai ƴaƴan da ya haifa sama da yadda yake kan kowa da kowa na a duniya ya zama da kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne a gaba wannan shi ne zai zama mai imani idan har ya fifi ta kan wani Allah a kan kan Allah to ya rasa imanin sa kenan ya rasa imanin sa kenan ko ta a wata riwaya ta Anas Allah sallallahu alaihi wasallam wani ya Abu Hurairah Allah sallallahu alaihi wasallam yake rantsuwa yana wallahi nafsi bi yadi na rantsu da wanda zai nashi a hannunsa wato al'amarin ba karami bane ko ta Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa rantsuwa da abu idan Allah sallallahu alaihi wasallam yana so ya fito da girman abin na kan rantsuwa duk da ba abin da za ta rantsuwa to wallahi nafsi bi yadi na rantse da wanda yake rai na ke hannunsa don ka fahimci magana da yake masa ba kankan ya ba ba karama ba ko yasa a hadisin a hadisin anas har ila ya cikin bukari da muslim annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna cewa mutum da zai kankani imani da har sai ya kasance Allah da manzansa sai suka fi soyuwa gare shi sama da kowa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa yana cewa أربع من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أربع من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يقذف في النار وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار النبي صلى الله عليه وسلم يقول أربع أبو وجد من كن فيه wanda duk suka tattare a tare da shi yake da waɗanda abubuwa hudu sai wajaba halawatul iman salatin akwai salatin man kunna fi abubuwa guda uku wanda duk yake da su wanda da halawatul iman to ya samu ɗanɗano na imani an ya tura Allah wa rasuluhu a hadda ilayhi min nasiyahuma ya zama da yana son Allah da manzonsa sama da yadda yake son wasu su sama da yadda yake son wani Allah sama da yadda yake son wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na biyu da an yuhibbu al-mar la yuhibbuhu illa lillah ya so mutum kuma ba zai so shi da sai dan Allah da zama da yana son mutum ba don wani abu na duniya ba ba don wani abu na siyasa ko na mulki ko na kasuwanci ba a yana son shi ne don Allah wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha an ya'uda fil kufr ba'da an qadahu Allah minhu kama yakrahu an yuqdafa fil nar kuma ya kamaci ko ma ya kafirci bayan Allah ya kubutar da shi daga wannan kafirci kamar da zai kamaci a gefa cikin wuta waɗannan abubuwa guda uku duk wanda suka zanta tare da shi to wannan ya samu ɗanɗano na imani a cikin abubuwan nan guda uku da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zana za mu ga kan Allah shi ne tushe na farko dukkan sauran abubuwan suna da ta'allaka suna ta'allaka ne da kan Allah kan manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallama yana da alaka da kan ubangiji ubangiji shi ne ya aiko manzon sallallahu alaihi wasallama yace a so manzon a so wannan annabi a ce kaga idan ka so annabi sallallahu alaihi wasallama ta yi haka ne saboda Allah ya ce a ce da haka ta so Allah ne ya ɗauki sun sarki ya sa Allah ce kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah da gaya musu har idan kuna son Allah da gaske to ku yi min biyayya wato ku yi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yuhibbukum yuhibbukum Allah Allah zai so ku wa yaghfir lakum dhunubakum ya kuma gafarta muku dhunubanku wallahu ghafurur rahim a cikin nan san Allah ba zai yiwu ba sai idan an san yanzu sallallahu alaihi wasallam an masa biyayya ko da mutum zai ce yana san Allah amma kuma ba ya yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam biyayya ba ya bin sunnarsa ba ya rike da ita to wannan san da yake yin da'awa na cewa yana san Allah da'awa ce ta ƙarya ba ta gaskiya ba faɗa ce ta baki amma ba ta da hakika ba ta da wajibi yasa al-hasan al-basri yake cewa wannan ayar ta sauka ne lokacin da wasu mutane suka yi da'awar san Allah sai Allah ya jarraba su da wannan ayar ta ce har in kuna san Allah daga cikin ciki ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da haka soyayyar da ake wa annabawa duka manzannin Allah gaba daya soyayyar da ake wa salihan bayi gaba daya dukkanin da ta samu asali ne daga san da muke wa Allah san da muke wa ubangiji ubangiji ya ce mu kai a dalilin haka ne muke kai kaga ake soyayyar ubangiji ita ce shi sannan ya an yuhibba al-mar'a la la yuhibbuhu illa lillah da sai mutum ba dan sai shi fa dan Allah kaga san wani anan ya ta'allaka da kan ubangiji kana san shi dan Allah yake kafi dan yana yin abin da Allah yake so shi yasa kake kai dan yana bin dokokin Allah shi yasa kake kai kaga wannan san ma yana da alaka da kan ubangiji haka nan ya an yakraha an yatazaffa fi an yu'ida fil kufri بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار sannan ya ta'ammaci komawa da kafirci ba kirki Allah madaukakin sarki baya kai shi ya sa mutum zai ta'ammaci wannan abin kamar da yake wala yarda da ibadihi kufr Allah bai yarda wa bayansa su yi kafirci ba bai amince musu su yi kafirci ba don haka sai kake ta'ammatar kafirci saboda Allah baya kai kaga a nan ma kin ka koma cikin kafirci bayan Allah ya kubutar da kai yana da alaka da san da kake wa Allah ba ka san ubangiji shi ne al'asli shi ne kinki dukkan wani ce da za ka yi yana komawa da zuwa ga san Allah ya sa Allah mana cikin sarki ya sanya ɗa'ar manzon sa ba a ce da ni yanzu ba za ka yi ba a ba a yi wa manzon sallallahu alaihi wasallam ɗa'a ba sai da ubangiji ya ce a maka ɗa'a in ati'u Allah wa ati'u rasula ku bi Allah ku bi manzon sa wa ati'u Allah wa rasulahu ku bi Allah da manzon sa Allah shi ya umarni da abin manzon sa sallallahu alaihi wasallam da ka in ka bi manzo sallallahu alaihi wasallam kai maka da'a to Allah madaukakin sarki kai wa da'a sai ka yake mun yi kowa rasul da kada da Allah wanda duk yayi wa manzo da'a to yayi wa Allah wanda duk yayi wa manzo da'a yayi wa Allah amma wanda ya yi wa manzo manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam da'a to babu yadda za a yi kuma cewa yayi wa Allah da'a sai Allah bai ce mun yi kowa da'a kada da rasul ba yake man ya tsaye rasula ka kada ka Allah domin shi Allah shi ne yake a yau manzo sallallahu alaihi wasallam dan haka in kai wa manzo sallallahu alaihi wasallam da to ka karanta Allah kaiya amma in ka yi wa manzo sallallahu alaihi wasallam da to ba wanda ya ce kai Allah da dan ya ce ai da da manzo sallallahu alaihi an gane ko ba da wanda za a tsoron kai wa manzo Allah yi wa manzo Allah ta waye tare da yi Allah ba ba zai ba ta ba ce kana yi wa Allah ba amma kana yi manzon ka tawaye da zai yi ba yanzu in har kai wa manzon ka tawaye to kuma da kai maka da'a idan ya ce kai maka da'a din ya ta nan da'a da samu ba yasa kan ubangiji ake gabatar da shi bisa da komai kan ubangiji shi ne al'asar dukkan wata mahabba لغير الله فهي فرع من محبة الله المحبة لغير الله فرع من محبة الله سبحانه وتعالى ليه ta san ubangiji muna san annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama saboda abin da yake da shi na sifofi na kamala yana da sifofi na kamala waɗanda sukan sa a tuna mai su annabi sallallahu alaihi wa sallama mutum ne mai gaskiya mutum ne mai haƙuri mutum ne mai amana mutum ne mai tausayi mutum ne mai san rahama da bayan Allah mutum ne mai kaza mutum ne mai kaza dukkan sifofi na kamala sun tattara gare shi sallallahu alaihi wa sallama to ɗabi'ar kuma ran ta ɗan adam tana son wanda ya suka suka ta kamala haka shi ne suka ta kamala mai mutunci za a ga ran ɗan adam tana son to kaga a nan waɗannan wannan halaye na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama suna da gaske abin da suka sa yake son annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama sai riya a kan umarni da Allah ya bani na mutum sifofinsa na kamala su kaɗai sun isa su samu sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan kuma ta wani bangaren idan muka da cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama shi ne wanda Allah ya shirye shi a matsayin rahama ga duniya ya zo mana da fitar da ta haska ta mana da sai ta kawar mana da sai ya zo mana da imani wanda ya kawar mana da kafin ya zo mana da sa'a ya kawar mana da ma'asiya shi ne ya da sunna wacce ta kawar da bid'a za mu ga cewa wanda ya zo mana da irin waɗannan alƙawaratai ya kamata mu san duk wanda ya maka da alkhairi ya fitar da kai daga wani rinki da kake ciki daga ya tsoron da kai daga wata zaɓar halaka da kuskure ala ta fata farko yin Allah ta hanka masu yin ya tsoron da kai daga wata zaɓa ta halaka to za ka saka za ka ce to Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ne wanda ya zo da wannan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin da ba aiko ka ba sai dan ka zama rahama lil alamin da duniya duka haka nan yake cewa ana rahmatul muhdad ni rahama ce da Allah madaukakin sarki ya yi kyautarta ga duniya gaba ɗaya kaga waɗannan su ma suna da cikin dalilan da za su sa mutum annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam musamman annabi sallallahu alaihi wa sallam ba wani abu bane wanda za ka faɗi shi da ba kaɗai amma ba zai bayyana a zahirin da kanka ba ba zai bayyana a cikin sulukinka ba ba itacinka dole ne idan kake kana san annabi sallallahu alaihi wasallam to aga alama haka ta tsare da kai da dama wasu suna da ayyukan annabi sallallahu alaihi wasallam amma ayyukan su suna ƙaryata wato yana kan da ga Allah sallallahu alaihi wasallam amma aikin da kansa kuma na cewa ƙarya yake ba gaskiya yake yi ba ta'at al-ilaha wa anta tujzi wa hubbahu hada al-amru fi qiyas dabi'i law kana hubbuka sadiqan ma ata'atahu illa al-mudda min al-hubbi mutiya kana da ayar sai Allah amma kana fada masa lalle wannan da hankali ba abin da zalla ba shi kana kan alƙura kana fada ne abin da kana fada biyar da kake kana so da zai yi ba ba a ce san da kuke masa ko ne na gaskiya na a ba aka zo da kawo da ba inda mutum ba da zan yi ko ko mutum ne ne ko da wanda yake so ba ka sami shi ne biyayya ne yi ba kana ka ba a ita ce alama ta farko da kuke nuna gaskiyar ku yanzu yi da'a da Allah farkon yi da'a da Allah yi da'a da manzon sallallahu alaihi wasallam idan muka yi da'a da Allah sallallahu alaihi wasallam to a nan ne soyayyar mu da abin da zai kuma da suka a nan ne soyayyar mu gare ta da suka muka zama masu son su na gaskiya ba wai kawai wanda suke suka baki da alfahari na cewa su na soyayya da Allah sallallahu alaihi wasallam ne ba a'a mun yi soyayya wata Allah da cikin sarki ya umarci ne ko ta amma Allah da cikin sarki ya sanya hukunta Allah sallallahu alaihi wasallam cikin duk abin da dan adam yake takaddama a kansa sai hukuncin wannan da raba annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin rayuwarsa ko sai hukuncin wannan da raba sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ba a duniya yana daga cikin alama ta imani idan babu wannan to babu imani ta tare da mutum Allah ya fala ya rabbi fala yu'minuna hatta yuhaqqiqu wa fima tajara bainahum thumma la yujidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yubaddilu taslima wa yubaddilu taslima to ba za su imani da idan Allah har sai sun kai masa hukunci duk abin da ya faru tsakanin su na rigima na takaddama na jayayya shi ma ta gara baina kuma la yi zai yi cikin harajin da maka baita sannan dukkan abin da za ka hukunta to wani shi ne da gaskiya wani shi ne yake kan daidai wani ba a kan daidai kada su ji wani hukunci a rai wanda aka ce ba daidai yake ba kai su damuwa idan da muka su jira su yi tsayuwa ne tsayuwa ta gaskiya su sallama wa Allah su sallama wa manzo sallallahu alaihi wa sallam cikin abin da ya zama hukunci حتى من الله لك تكون تمثيلا سواء الذين امنوا يطيعوا الله ويطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا يا اخي يقل لك الايمان هو الله تعالى الجيش بس يا جبلية قد الله يقول الامر الامر اهمك فان تنازعتم في شيء اذا كنت يا جبلية وكان ابو سلمة تسوي جاهلية في الامر wani ya halatta wani ya haramta wani ya ce daidai ne wani ya ce ba daidai ba ne wani ya ce imani ne wani ya ce kafirci ne to kuka samu wannan jayayyar sai dole ne Allah ya bace to wannan abin da kuke jayayya a kansa ku mai da shi zuwa ga Allah da manzon sa ku mai da shi zuwa ga Allah littafin Allah ku mai da shi zuwa ga manzo sunnar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam in har kun kasance kun yi imani da Allah da ranar lahira domin yin haka sifa ce ta wanda ya imani da Allah da ranar lahira rashin yin haka suka fi ta wanda bai yi imani da Allah da ranar lahira in kun tuntu ne da billahi wa yawmil akhir da wani ka kai da akhir ta ila wanda shi yake zama alkhairi gare ku domin dukkan abin da za ku yi jayayya a kan kake nan za a samu inda za ku je na gare fitowa inda za ku samu kotun koli sai muku hukunci kowa da kowa da sabida da wannan hukunci amma in yadda mana ba za ku mai zuwa da Allah da manzon ba to wannan sabani na ku zai zama yayi ta gudana a yi ta samu baraka a tsakankanin su a samu su tuntuni da kan tsakan hankula saboda sai biyar za su hukunta Allah da manzansa cikin wannan abu sai su rasa alkhairin da yake cikin hukuncin Allah da manzansa amma idan kuka rike hukuncin Allah da manzansa ko ka yarda Allah da manzansa su zama muku alƙalai a kan abin da kuke jayayya a kan ka to a lokacin ne za ku samu alkhairi zalika khairu wa ahsanu ta'wila a lokacin ne za ku samu kyakkyawar fassara kyakkyawan bayani na abin da kuke bukata ku sani abin nan da kuke so ku sani halal ne ko ba halal ba ne halal ne ko haram ne sunna ce ko bid'a ce shari'a ce ko ba shari'a ba to daga komawa zuwa ga littafin Allah da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam anan ne za ku samu wannan fassara ba to kaga Allah ba ku sarki ya sanya bin hukuncin Annabi sallallahu alaihi wasallam da yi masa ta'a wata alama ce da suke nuna mutum mumini ne ya yi imani da Allah ya yi imani da ranar lahira ويسعى الله بدأ في تركي وصفا كالمؤمنين وسوى حتى صفا كالمؤمنين إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون إنما قول إنما كان قول المؤمنين فقل مجمع تسكي سبب ويلوك كل بقى الشراء ويسجوا بألا بمجمع أكيد تجوء ألا بمجمع في مصر shine ce kare ma ya aka ana mun ji mun ji mun ji abin da duk annabi sallallahu alaihi wasallam zai faɗa za mu saurara kuma za mu yi biyayya a kan wannan Allah ya ce waɗannan su ne masu samun gabbaya su ne masu samun gabbaya wa man yuti Allah wa rasulahu wa yakhsha Allah wa yastahyi fa ulaika hum al-fa'izun wanda duk ya ga Allah da manzonsa ya ji tsoron Allah ya kiyaye dokokinsa to za mu tattara waɗannan su ne masu samun gabbaya gabbaya duk ne gidan aljanna أصحاب الجنة هم الفائزون بل الجنة كل ما هو الجنة الله يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما كمله وعليكم ما كملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين فهو عليكم تطيع الله تطيع الجنة فقد عملت هذا هي الله تعالى هي من جنة الله تعالى إن كنا أنت تطيع الله تطيع الله بالجنة تعالى فإنما عليه ما قدمنا إذا أقول لك أقول عنه ما إثر يعني هي إثر وعليكم ما قدمتم إذا أقول لك أقول عنه هنا ما أحسنت ما تجيك بي إذا كنت جيك في مسيطة مسيحية وإن تطيعوه تهتدي إن كنت جيك في سيرة بقى في ذات مسيحية باب الشريعة وشريعة بقى تسامية بقى تركت البقى ده منزول صلى الله عليه وسلم بعد تسامية بقى تكون كنت كنت النبي صلى الله عليه وسلم dukkan wani abu da za ka rike ko kulme ne ka rike rin ka rike ka rike ganye ka rike iska ka rike bayi sai ka rike sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan za ka san ka rike gaskiya ka rike bayi to yayi su sai o ta tabi ko sun yi maka da'a to za ka sami shiriya amma shiriya ta ce shiriya da muke roƙon Allah kullum a sallolin mu ihdinas siratal mustaqim to sirat wannan hidaya da muke roƙon Allah da ya samu ba يقول هو النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال وان تطيعوه تهتدوا وما على الرسول الا البلاغ المبين يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا كونوا يجي اثر كذا ففي اثر وقت تكي مبينه اثر وقت تكي مبينه كما النبي صلى الله عليه وسلم يا اثر abin da duk Allah ya tsora masa na isar ya isar da bai komai ba da dan duniya da sai da ya tafi dukkan sabanni da Allah da cikin sarki ya umarce su da ya isar ya sa hajji ta kadan tsara حجة الوداع أبداً بدل بداية الجماعة بيقول في هذا يا بقى في كنت في كان الله بدل بدل يقد يقد أهمية يقد أهمية أيام الدنيا من الخلق يكون بإسرائه نحو الصلاة يقول الله أنا هل بلغت أنا هل بلغت ثم يقول اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد يقد أهمية جيدة يقد أهمية جيدة صلاة ولا شيء مثلا كل ما إسر كل ما إسر كل ما إسر كما يتأذى أنه يمين كما يا إلهي تقولا يا إلهي تقولا يا إلهي تقولا الله لا يكون تنكي يسودا سوى ما جيسا الله صلى الله عليه وسلم يقول وبدأ أبن دعا تسويت بسياء إسان بعد أبن يقول الله في اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وأن السيدة إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا إتكي يما إتكي آية وأن تكي فلا الله يكي آية ما تكامك الدين ما كنت نعمة قبل ثم ما جاء بك مسلمك ولا في الدين ما يرجي بك مسلمك على غير الدين da a ce a nan kana da kalama ya koya wani abu ko mun san kansa Allah ba zai ce ya saka a cikin sa dan bai yi a cikin ya saka tare da akwai wani abu ya sa mu ala kullu muke da dukkan wani abu da za a zo da shi bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam a ce da shi Annabi ne ya bayyana da mu domin abin da wannan yake nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya sahabbansa wani alkhairi bai isar da shi ga sahabbansa ba bai isar da shi ga al'ummomin da suka gabaci wannan da yake da ayar an ba ba kaga annabi ya koya al'ummarsa wani abu wanda zai kusantar da ita da Allah bai bayyana ba a dalilin haka ne a ahlus sunna suka fito suka kalu ganin suka lafi kafi ko ana kuma annabi bane domin an ce annabi ya koya ta sai daga baya bayyana idan aka da wani a wani biyu a bisan gona kaga wani lokaci kuma ake wahayi ta ake kamar ka sai ina ne ka samu asali amma da ya kawo wahayi kaga wannan ba da alwuri ne da yake karanta alqur'ani kuma ya yi da Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya isar da sako wai ya tafi wannan ba ba da yake da babu bayanin da za a yi kusanci in dai kai mumini ne ka san Allah ka san girman da Allah sallallahu alaihi wasallam a ce ba wani abu ba Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya da shekara dubu sannan ya bayyana ina da ina ya yi haka za ta yi haka zai yi ba عائشة رضي الله تعالى عنها ومن يتسكت هو البخاري كما في من حدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم استكان شيئا من الوحي فقد أعظم الشريك على الله wanda duk zai ba labarin cewa na aiki sallallahu alaihi wasallam ya koya wani abu na gaskiya na wahayi to ka sani ya yi tafafariyar ƙarya ya jingina wahayi a zaman shirya ta halaka ya yi tafafariyar ƙarya ya jingina wa Allah ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون akwai wanda ya kai matsaryaci babban matsaryaci kamar wanda zai kirkiri ƙarya wanda ya ce zai kirkiri ƙarya ya jingina wa Allah babu wanda duk zai kirkiri ƙarya ya jingina wa Allah babu azalimin da ya kai saboda haka Allah sallallahu alaihi wasallam bai koyi komai ba yana nan a cikin littafin alaihi wasallam na Abu Ishaq as-Safi'i Abu Ishaq as-Safi'i al-Maliki ya littafi al-Ishaq a cikin ya kawo magana Imam Malik da yake cewa man ahdatha fil islam bid'atan wara annaha hasana faqad za'ama anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kana risala Allah ta'ala يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا إمام مالك wanda ake cewa shi ake yin mazhabar ta a nan kasar cikin littafin wani da maliki abu isa ta shafi abu isa ta shafi da kasuri sai ka san ibnu taymiya ko duniya ya rayu balle a ce wani mabiyin ibnu taymiya abu isa ta shafi da ma mutumin nasir bil arabi bane shi yana yammacin duniya shi yana yammacin kasa kasashen kasashen larabawa shi kuma wanda yana gabacin kasashen larabawa ka gaba ma wani guda suke ba wancan yamma wannan a gabas akwai tazarar gabas da yamma tsakanin da wanda ta rayu a zamanin girma kuma wannan ƙarfin ta keriya da an bane ne wancan kuma da zalunci ne kuma ka duk zamu haɗa komai ba to kuma ta wannan magana ta imam malik yake cewa dukkan wani wanda ya kirkiri wata bid'a kuma ya ga wannan bid'a hasana ba za a yi bid'a kuma hasana ai ba za su haɗu ba ka ce abu baki fari ai ba zai yi ba baki ne fari ne mai zafi ne mai sanyi ne dogo ne da dogo ne ba ba zai yi ba ko da ana da ɗaya ko da ji da ake ke ke balala ko kuma asala din ke ke musulunci amma ji da asala da yake ba to duk wanda ya yi kuri ji da ayar ya ce ya asala wa qa'ita imam malik yake cewa fa qad da ana to ana yi ya abin da yake riyawa shine yana yi annabi sallallahu alaihi wasallam kana kana ya ya hadin ki a cikin fadin da Allah ya ba ko yana annabi ko da ya haɗu da sai din da Allah yana cewa al-yau da akmaltu lakum dinakum a yau da kuka muku addini da annabi ya koyar yana da fito da shi ba ba za a yi mutane ce ba a ce an cika addini ba tare da cewa ga wani alkan a koyi ana gina ko wani ya zo bayan shekara biyu a danta masa kuma a ce gaba a cika addini tare da wani ya cika bai cika ba saboda haka kirkirar wani abu a jirgin wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ko ku kira wani abu a jingina shi da musulmi a yi da awar cewa wannan abin hakan ne ko ku da ake haka nan to a nan akwai tuhumar annabi akwai tuhumar annabi sallallahu alaihi wa sallama da cewa ya yi haɗin cikin saƙon da Allah maɗaukakin sarki ya bashi to duk yana daga cikin kan annabi sallallahu alaihi wa sallama tsayawa da bin su duka gaba a gare shi da bin su kai da kafa ya in mutum ya san hikimar da za ta sa yi annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin abin da ya umarni da shi ko bai sani ba duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake kai kawai kai shi da kai kada ka ce ko ka san me yasa da Allah yake yi kaza ne yake yi kaza ba wannan shi da abin da ake yi ba a da annabi sallallahu alaihi wasallam ba a ce wani ba ba a ce ka kakkiya da kakkiya ba ta da wani kai ba ta da wani iya wani wata iyaka shi kadai cikin halittun Allah ake da wannan ba'a amma duk wani da aka ce ayyuka iyaye ko shugabanni to ba a ce muƙayyada ba a ce suke da bai an yi mata da bai bai da yi wa Allah da'a da manzon idan ku saba wa da'ar Allah da manzon ku za a yi muku da'a ciki annabi yana cewa inna mata'atu in da haru ana yin da'a ne cikin abin da Allah ya yi cikin abin da shari'a ta yi la da'a ta ne yadda zai ma'a cikin tsari babu da'a ga wani halitta cikin zuwa mahalicci cikin saba mahalicci wani ɗaya daga cikin alamomin san annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama kamar yana da cikin alamomin san annabi sallallahu alaihi wa sallama girmama shi a lokacin da yake da rai ya ga ta ba annabi sallallahu alaihi wa sallama suka zama masu girmama shi masu ba shi matsayinsa da Allah maɗaukakin sarki ya ba shi ba sa yin wani abin da yake nuna rashin ladabi idan aka samu wanda ya yi zai rashin ladabi da annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah maɗaukakin sarki yana saukar da hani da ainihin tsawatarwa da wannan kamar yadda Allah ya ɗauki sarki ya tsawatar da tsayawa da suke zuwa su kira annabi sallallahu alaihi wasallam ta bayan dakin sa suna kanta tsayawa ya Muhammad ya Muhammad da za su jira har sai ya fito ba Allah ya inna ladina yunadunaka min wara'i hujurati aktharuhum la ya'qilun walau annahum sabaru hatta takhruja ilayhim la kana khayran lahum waɗanda suke kiran ka ta bayan dakinan ka ya Muhammad ya Muhammad ka fito muna da tambaya Allah ya ce aktharuhum la ya'qilun yawa yawan su ba su da hankali mu Allah ya saba da hatta ta daga wurin maka na kai nan da a ce sun yi hakuri an ta kuci da samu da nan shi da banda a cikin da shi maka na kai nan da wannan shi ne ya bi da kai Allah ba ta cikin da shi da ta kai a cikin kai na kai da nabi ya ta hari da shi kai da ya ta cikin da an ta da amana kuma an da shi ya ce da shi imani kada ku daga miliyoyin ku kada da miliyoyin annabi sallallahu alaihi wa sallama kada ku bayyana magana gari kamar da kuke bayyana magana da junan wato cikin sauki wanda yake madaukaki lokacin da wannan aya ta sauka sai da Abu Bakar bai tsara magana da annabi sallallahu alaihi wa sallama ba illa ta akil kira kamar da yake cikin sauran da haƙi tun daga wannan aya ta sauka sai da bakar bai ƙara yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam magana sai kamar yadda yake yake rada masa wani abu duk sanda zai magana sai ya yi sai ya yi ta rada rada dan kada ya je ya fada cikin waɗanda Allah mara cikin sarki ke ba su da hankali kai sabit a kai ibn sabit al-jammal kai kai ibn sabit al-jammal wanda ake cewa hafizu nabi sallallahu alaihi wasallam yake tsayawa gaba da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ba mutum ne da Allah ya ba shi jahilari da kai in yana magana sai ta ce wato an ta an ta kowa ne yake tsara to lokacin da wannan aya ta ta sauka sai aka nuna ganin shi a majalisar annabi sallallahu alaihi wasallam duk da aka yi shi a gaba da kai ba mu kai shi misali ina yake ina yake a ganin shi a jiya a dubo ko ba da lafiya ne ana zuwa aka sami da gida yana ta kuka ce ya halaka domin shi ne ta kafiya sun ga sai zai yi magana shi abin da zai yi ya yi kafa kafa ba sai da aka da ya yi sai a ga wani wani cikin murya haka kamar kamar ana ana gangara duro da shi ne annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ce a ga masa ba zai yi duka cikin wannan ayar ba ko ya ba da zai yi haka ko haka haka zai yi kamar da ta yaƙo wata ya sa wata cewa ce ba zai daina zuwa ba gaban manzon Allah ɗin kuma ka gaya na aiki ba wani uku yi da ana ta ana ta karantarwa ana ta haɗa aure ko za ka iya fitowa da gidan ka ba kada ka haɗu da manzon sallallahu alaihi wasallam ka yi magana da su gaskiya waɗanda Allah ya fitowa ba su da hankali ko ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ka ga wannan duk girma ya ce da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam kamar yadda Urwatu bin Mas'ud sun yana kafiri kafin musulunta lokacin da ya zo da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ya ga yadda sahabban su suke masa ya dawo cikin ɗan sa yana cewa ai kawai wallahi laqad wasastu ala al-muluk ala kisra wa qaisar wa najar فما رأيت أحدا يعظمه أصحابه كما يعظمه أصحاب محمد محمد. قلت يا جماعة لا يا غريب لا يصادف من ساقة ما ساقة أظن ساقة فكسرة shugaba ko sarki na mutanen farisa na kasa saba ta ta kaisar sarkin mutanen rom sannan na kasa fara ta sana jashi sarkin habasa amma ban taɓa ganin wani mutum da mutanen ka suke ganin girman sa da kamar da sahabba da suke ganin girman da kamar da wallahi ma in ta kana muqamatan hatta taqa fi kafi ahadin kuma yadluku biha jasadu wallahi ya zan sallar sallama da zarar ya yi kaki ya sun zar to a kafin hannu wani za ta fara wannan kafin zai fara kuma ya fara jikin sa da shi da wanda ake haka sai na ga Allah sallar sallama wannan kusurciya ce ta ba a cikin Allah sallam ba a wani yankin da zai zauna yana tafi yana yana kofa a matsabiyar kusurciya ce ta ba a cikin Allah alaihi wasallam yana akwai wasu ke da wani a kan akwai wasu ake zaune ke ilimin ne kafin sai idan Allah ya san kai ta har sallar kafin da ake a cikin leda ana rarraba kaga da aka ganta ya kamata inda da gari ta kai wani mataki a kai domin da ake ba ta tafiya ce ta annabi sallallahu alaihi wa sallam ba da hanyar sahabbansa da hanyar sayyidina abubakar da hanyar sayyidina umar da hanyar usman ali da sauran manyan sahabbai amma duk karatun da tarihi da za ka ji inda aka wata a kasar ko umar ko usman irin wannan ba to wane ne yake da matsayi kamar nan ko kuma su tafiya su kana ake kamar da kamar shi ne zai yi fitsari a ɗauka a kan shi ne zai yi kaho a ɗauka a kan yanzu ne duk wannan ta faru in ba aikar ta ta fitsarin ka ɗauka na kuki ko ba za su ƙara yin kuki ba kare dukkan wani ya ga ainihin jinin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka masa kaho ya ba shi yake zai zubar wasu malamai suna cewa wannan yana daga cikin sirrin da za a ta fara yin wani kamar ake yin yanzu ka bar mu su a fari ka bar mu su da guraben da abubuwan da suke da dangantaka da amma ko ne ne bayan sallallahu alaihi wasallam ba a ka bar su da a fari kaga wannan duk wani yanki ne da girma da annabi sallallahu alaihi wasallam yake wallahi duk sabda ta yi saki sakin nan zai fado ne a kafin hannun tsaye su zai kafa cikin sa yake kuma kan za ta yadda ta bi yadda su nuna alawa ne idan ya awala za a ga suna sa kokawa kamar sa kake juna wajen ainihin ɗaukar sauran ya awala yake idan kuma ka iza amara bi amrin din kadare da ya ba da wani umarni a guji kowa yana so shi zai zartar da wannan umarni haka annabi sallallahu alaihi wasallam haka sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma suna yi masa mai masa da'a da yawa da to haka haka nan a bayan rayuwarsa dole ne a girma da sunnar sallallahu alaihi kun girma da sunnar manzo Allah shine a matsayin girma da manzo Allah in za a karanta maka sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ba da hankalinka ka ji kamar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ne a gaban ka yake ba ka umarni yake ba ka garanta ka ji wannan in an ce kawai rasu da ba sallar kula da kaji kamar ma'aiki ne yake so zuwa masa wani gari za a ci gaba da yin kuri yana da halaka sai sa ɗalibai lokacin da abu da ya yi yana ya rubuta littafin sa sunan suke cewa man kana fi baiti hadal kitab fa ta'allama fi baiti da biyu da biyu da biyu kan Allah wanda ya aje littafin da a gidansa kamar annabi ne a gidan yake masa magana saboda sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam tana wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam in ana karanta ta ta ba da abin da mutuwa da yadda ta haɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ana karanta annabi yana gaba da ni sukan gaba ta Allah a rayuwar su mai tsayi sai ta ce sai ku ne akan su ba ta so kai sai sun ci yadda kai sun mutu to haka na annabi da lafiya su ta tuntu game da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam duk sanda aka sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama za ka samu a mutsatsuki in za ka karanta da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam za ka cewa sun yi kudi sun sa sun sa kaya da suke kaya na masu kyau masu tsafta sun sa turare a jikin kamar da imam malik yake ba ya fitowa ya karantar da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya yanka ya zaɓi kayan sa mafiya kyau ya sa turare sannan zai zauna ba sa yarda ko suna tafiya wani ya tsare shi sai a karanta masa hadisi kamar su ko ya iya ko ba a zauna ba za su yi da karanta riba da sallar kuma da yi duk mutum yana cikin gida aka tambaye ya ba da lafiya yana kwanci aka tambaye shi hadisin da zamu sallar kuma ya yi zan bayyana shi ya zauna to ba ya daga cikin ladabi ina kwanci karanta masa hadisin da zamu da haka kake girma da hadisa a kai sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam girma da wajen karantawa wajen karantarwa wajen saurari wannan duk wani yanki ne na girma da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi wa sannan kuma wani wata alama ce da suke nuna san annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam haka ne yana daga cikin san annabi sallallahu alaihi wa sallam san sahabbai da san dangin da alin bai ولا تم علامة كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقول لا كان النبي صلى الله عليه وسلم على لا أساس حبيت ولا أي يوم لا مسوي النبي صلى الله عليه وسلم ya za a iya sai annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba zai sai sahabban annabi ba wanda suka zama tare da shi shine wajiran ka shine komandojin ka shine rundunar ka shine lamin ka shine kulfan ka yake duk ba san kuma yana san manzo Allah ba zai yi ba sai yake tare da shi da yake to wannan ba za su yi ko a hankali da shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake ga wa duniya cewa kada a taɓa sahabban ka لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيبا الله الله في اصحابي لا تتخذوهم غرضا الله الله في اصحابي لا تتخذوهم غرضا فكوا لجهة الدولة وكان الرجل جدا يا جماعة جدا الدولة أخوتا لا تتكاثر بلا جهة الدولة سبت أخوتك يا أخي إلى إلى هذا كده الله إلى هذا كده الله إلى جد كده هو أخوان النبي كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم علامة في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كان أهل البيت danginsa waɗanda suka yi imani suka yi wata zuwa suka bi su ma wannan kansu alama ce ta san annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wanda duk zai ce yana san annabi sallallahu ta'ala ba ya san ahli baiti wannan ba masa yin annabi wanda na gaskiya ko ta ahli sunna gaba ɗaya suke haɗawa su ko ta haɗa su ko ahli baiti ba ka cewa suna son sahabbai ba ka san ahli baiti ko suna san ahli baiti ba ka san sahabbai duka suke so dan manzo Allah ya ce a ko in kana san manzo Allah ya ce ko abin da yake وهذا هو الذي يكون كان النبي صلى الله عليه واله وسلم واقف الناس ان كان فعلا كما يكون واقف الناس الا تجد كذا انا يصير يرسل من عمل كذا كذا بتاع كذا ما يجي كذا كذا ولا بد يكون على النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه واله وسلم هل الى يوم يعني karantar sunna da ilmancinta yasa za mu gaba da ba matsayin sun jure wa dukkan dukkan wahalhalu wajen su karanta sunnar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam dukkan wata wahala sun jure maka dan su karanta sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sun yawo salafuwar su ba inda ba su zama doko ne duk inda suka ji cewa akwai wani malami wanda ya san sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sun je san sun uke sun karanta sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam alama ce ta san annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yadda cikin san annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi wani abu wanda zai zama kishiya da hujjar annabi sallallahu alaihi wasallam ya karfin sa ya karfi da bid'a duk sanda bid'a za ta zo ta ta kawar da cikin da cikin samun gurbin zama dan maka da kasu cewa babu wata bid'a da daga Abdullah bin Abbas da Abdullah bin Mas'ud cewa babu wani babu sanda za a babu wani sanda za a raya za a raya bid'a to sai an kasa da sunna in ka ga ana bid'a to inda yake a sunna ce ya kamata a yi aka bar da ake gida sunna ce ba a yi ba ko sa ake gida in ana sunna ce sunna za ta zama kafi za ta kawar da gida domin gida ne da za su canza ba za ta haɗu ba ko su ce ne kuma su ba ne ba za ta haɗu su duka ba ba kuma za su tafi duka ba ɗin ba akwai bambanci tsakanin abdujjani da kuma annasibani akwai bambanci tsakanin abdujji da annasibani الجد الجد أبدا الجدان لا يجتمعان وقد يلتقيان إذا كان الكيكي الكيكي أو يقابل الكيكي بذات هكذا أما أعلم من فعلا ولا أظن ذلك يجوز يظن نفسه فما الفريد الذي الجدان الكيكي لا يجوز أبقي أبقي لما فريد لما نفسه amma kuma a iya samun abin da ba sanin ba ba jin ba ko a samu wata kada ba ta wannan dukiya ne amma annabi ba ni la yusami an wala yusami an ba za ka haɗu ko ba a rasa su da ba ba a ce ga ga mutum wato a mai rai ko da kace ne zai yi ba ba kuma zai yi ba ce ba mai rai ba ne hawa da kace ba ba za a ɗauke su duka ba dole a bata ko dai ne ne ko ko da kake yi amma ba ne ne ba da kake ne mun ba sabanin da ya ga ta ba mutum nan ba a tsoke ba a gare shi ba ba za ka haɗu ko ba a rasa su da ba ba a ce ga ga mutum wato a mai rai ko da kake ne mun yi ba ba kuma zai yi ba a ce ba mai rai ba ne hawa da kake ba ba za a tsoke su duka ba dole a bata ko dai ne ne ko ko da kake ne amma ba mai rai ba da kake ne mun yi ba tsakanin dubbar za a cewa ba mutum nan ba a tsoke ba a gane shi ba zai yi kuma yi ba zai yi ba a tsoke ba a gane shi ba a kance shi ko a cikin gidan shi zai yi wannan dubbar ne a ce ba wannan ba za mu yi ba ne ba mu ilimi ba zai yi ba zai yi ba wannan na tsoba ne ke nan dole ne sai yin zama yana da ilimin sai zama zai yi a haka shi ba zai yi kuma da haka a cikin ba yarda ba na tsoba ne na tsoba ne ba dubbar ne ba ai al-bid'a na kai da sunna haka za a yi a ce ga mutum ba dan gida a ko ba dan sunna ba a kan da suna ganin kamar a kai sai ka ga ana cewa ai ya ne shi ne da sa ce dan gida a kan kuma shi ba a da sunna ba sai ba ka ce shi ba dan gida a kan kuma shi ba a da sunna ba to dan ne ba da shi ko dai sunna ko gida na ce ba ya sunna ko ba ya gida ba musulunci zai yi in yi zai mutum ya zai ba a kanta ta dole mutum na ko ya azumin ta dole mutum na ko ya a zikirin ta dole mutum na ko ya gida ko in ya yi sunna ta yi sunna ba ya zai fita ya zai inda kuke da ya zai tare da in ya yi sunna ko shi ne a gidan sa ne a gaba ɗaya matuƙar ya sunna zai fita in kuma ya gida a bayan ya fita ya gida a wajen gidan gida ko kun taɓa da gida da ke gida ɗan gida an gane ko amma a ce ga wani ba gida abu ba sun na rubutu dole ya ba to gida da sun na da sun gane ne ba duk gane ne la yi da shari'a ya ra'ayi ta fi'al da ne da kuma mutu mutum da kuma dole ne a gane shi ba da a gane shi sun na ta ke ta su cewa ba inda za a raya gida sai an kasa sunna sunna ita ce take inda inda akwai sunna to babu da wannan abin in kuma akwai bid'a a wannan abin to babu sunna a gurin to duk ya kar bid'a alama ce ta kan Annabi sallallahu alaihi wasallam alama ce ta rawa sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam duk wannan abubuwa suna karkashin kan Annabi sallallahu alaihi wasallam a tafiyi ta ce akan wannan ta ko menene ya saba wa Annabi sallallahu alaihi wasallam mutum zai barci ko da kuwa iyayensa ne suke kiran su zuwa ga wannan abin da ne mutu a cikin قال يقول الرجاء برحمة الله فهو كافة تستعين الله من دعاها إليه بعدين يبدأ جميله وتثبت الله من لقام الرحمة إليه ورحمتي وسعت كل شيء رحمة إليه بساوة وتكون بايا ذات يا دم في ياي بني أبايا يقول في كل يوم بايا أي تعي تعي تعي إيري إيري بلوك من لا بل في أتمنى أنك إليه من يابنا تعالى matuƙar mutum zai shiga ko da ne mutum yake yi wasu zai zuwa ga Allah idan yi zai kan su zai za su rinjan ne wa sabir sauri mai gafar su zurbi ne kuma karɓarci gani wa huwa da biyar bani saubata an ibadat an ibadihi wa ya ta bisanta wani shi ne ke karɓarci gani da bayan ka in har ya su su mata ubangiji ya kasance ya kana lafi saurata da kuma ubangiji ne yawan karɓarci gani ubangiji ne yawan rahama haka ba daga cikin alama ta imani mutum ya koyi ainihin mutum ya fitar da tsammani daga fadar rahamar ubangiji su kuwa aika aika kofi ba a cikin nan gara ma ya ci gaba kawai da abin da yake ya san cewa za a ce Allah zai gaba ta masa wannan ba daidai bane wal khaf yake bil azabi kada zama ko yana tsoron azabarsa yana tsoron ubangiji ya yi masa azaba wato ba daidai bane mutum ya raja ya ba da ƙarfinsa a kan janibin raja'i janibin fata janibin tsammanin rana ya bar kuma janibin tsoron azaba ba dai ba ne dole ya raba ƙasa yana fatan rana yana kuma tsoron azaba yana fatan rana أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا waɗannan da suke kira suna mai sa idan suke suke suna neman kusan su zuwa gare suna fatar rahamarsa yanzu na mata ko ya fato na azabar suna fatar rahamarsa suna kuma tsoron azabar wato sun haɗa ta suke guda biyu sun suke rahama fata raja'i da kuma sun suke ainihin alkau wal kafiya tsoro da fargaba daga azabar ubangiji Allah ya ce ya fito da ta junubuhum عن المبادئ يدعون ربهم خوفا وطمعا فمما رزقناهم ينفقون حتى بعد الله هنا عباده suna cika dare da lafin fili yadda yana rabba suna roƙon ubangijin harsan wa tsara tare da tsoro tare kuma da da fata da ta tsammani kana ibada kana tsoro ubangiji kada ya ci karɓar ibada da ta koma ne kuma kana fatan ubangiji ya kai الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجبة وقلوبهم وجبة sun yi ibadar kuma sannan zukatan su suna cike da tsoro sun yi ɗan suna ta tsammani amma kuma kuma suna tsoro kada ko kuma yake da kaɗa ba to haka ake so gobe ya haɗa wannan su suke guda biyu su suke ɗaya da zai ɗauki ne da ya rage za su suka ɗaya da ɗauki ne da ya rage ɗauki su suka ɗaya ba zai ɗauki ne da ya haɗa su suke guda biyu wanda duk yake a zai kawo Allah da rajadi kawai wanda murji ya fito ba ya fita hanyar sanar na gabata na kare wanda duk yake a zai kawo Allah da jarabin tsoro kawai wannan hariri kawariji ya fito masa hariri ne kariji wanda kuma yake a zai kawo Allah da so kawai ba da rajadi ba wanda jindiki ne jindiki ne murji ne barna yake so a jini ke bayan su da da faɗaitarwa da Allah ya yi sai da faɗar aljanna da burin aure da kaza da kaza da Allah ya ta faɗa na na morewa da suke lahira ciki kawai ba ruwansu da wannan ko ya kan ba ruwansu da da tsayatarwa da ubangiji wannan mulki ne zurgin ne sai ke barna a ciki da ke kawai yana bai kawo Allah bai na habbaci ya da da akwai gobe su sufiya wanda suka zurfafa cikin harkar tasawuf ko ka ba a bauta wa Allah dan ana san aljanna ba a bauta wa Allah dan ana san ba ana tsoron wuta sai dai kai ka bauta Allah dan kana so tare da cewa ba ya ya tukanta annabawan sa mutum wanda ina na rahaban wa rahaban ya kawo da nafasi wanda ina na rahaban wa rahaban Allah ya tukanta annabawa suna suna bauta wa Allah rahaban kuma kadai da ta tsammani akan abin da za su samu da lada abin da ya samu da rahaban wa rahaban da kuma tsoro na abin da zai iske su idan har sun sun yi laluri ba amma a cewa a cewa wani wanda yake cewa ya ubangi in har ina zai ta maka dan aljanna kare su ta hada in kuma ina zai ta maka dan kada in shiga wata ta ta اللهم إن كنت أعبدك حبا في جنتك فلا تنسني بها وان كنت اعبدك خوفا من نارك فعذبني بها انا كيف بقول والله بجد من هاي الى زي كانك بل الى سبع الجنه فتكفى ان كنا زي كانك مسلمين بل الى قولان تفجد من تحت تفجد من تحت هذا لا تقول wato shi a zai fado da abin da Allah ya cewa ya halitta aljanna ya yi kaza ya kaza idan bin mutaki ya halitta ta ya sa ta kaza ta idan bin kafiri na ya zai fado ba ta kuma ba ta kuma ya zai fado aikin mu har ma suna ɗaukar wata hadisi da yake cewa inna min al-nasi man yudarruna ila jannati bi-salati annabi yana cewa da cikin mutane akwai da ake zan da zuwa da aljanna a cikin kokoli a cikin sakai a za su zuwa da aljanna suka ce ko su ke nan su da ba ka bauta Allah dan suna san aljanna a ranar lahira Allah zai ce ku shiga ce ba za ku shiga ba ku shiga ce ba za ku shiga ba ayi ayi ayi ku dace ku shi ne za a ɗauko ta kai a ɗauko ya zama mai da Allah biyu a jaji a jaji kan wai su ne abin da yake magana babu malamin da ya taɓa fassara wannan hadisi da wannan ma'ana ba hadisi kare ne na Allah ba abinda malamai suka ce abinda hadisin yake nufi a wancan lokacin da ake jihadi ake yaki ake fita a rayuwar da fita da sai Allah da manzansa akan kamo fursunonin yaki a tsawo da su cikin sasari an ɗaure musu hannaye da ƙafafuwa a zo da su cikin al'umma ta musulmi yau da gobe sai ga wasu musulunta da musulunta sai su mutu su ga aljanna kaga kamar an jawo da zuwa ga aljanna cikin sasari da kuma da sun ci gaba da rayuwa cikin jama'ar haka za su mutu a kafin amma da a dalilin yaki aka ɗaure su cikin sakari hannu da ƙafa aka shigo da su cikin musulmi kuma suka shiga musulmi suka mutu a cikin suka tafi aljanna su da aka rubuta inna min al-nas man yuzarru ila al-jannati bi salam abin da ake yi kenan amma wani sai ce aiki ne da yake bauta Allah ba dai na tsoron wuta ba ba dai na tsoron ba dai na tsoron aljanna ba shi ne za a ja su biyu a shigar da su a ganin to kaga wannan biya an haɗa wa aqida ta ta'ala sunna zai fara Allah bil raja'i bil raja'i wal khawf bil raja'i wal khawf kana fata kana tsoro gallabar da zaka kana za wannan kuke haka nan gallabar da zaka bai kai zaka bai tsoro shi ma wannan kuskure ne والصبر بحكم الله وعقول بحكم الله duk abin da Allah ya hukunta masa mai daɗi kuma ya daɗi sai haɗu a sabri ne da abin Allah wajibi wajibi ne duk abin da ya samu ne ne ya haɗu wasbir ya fasli rabbi wanda su koyi haƙuri da hukunci ubangiji abin da ya hukunta masa mai daɗi kuma ya daɗi su koyi duniya sai haɗu wanda wajibi ne wanda duk da ya haƙuri ya koyi da cikin waɗanda suke fata suke kai kukan ubangiji maimakon su kai su kansu zuwa ga Allah su kai su zuwa ga wani Allah annabi ya kuma ta inna ma asku bakki wa hajji ila bakki wa hajji ila damuwa ta da bakin ciki na zuwa ga Allah da ke kai ba ba zuwa ga wani mahalici ba haka abin da ya same ka yi addu'a in ne daɗi ne ka gode maka in mara daɗi ne ka yi addu'a Allah ya sanya wannan ya zama dalilin gafarta maka da yake suka don zanta Allah ya yi maka abin da yake kamar da al'amari zuwa ga Allah wannan shi da asab wannan wajibi ne amma arriba da qada'in Allah shi kuma arriba mustahabbi ne mataki ne babba ba kowa shi ta kafi ba shi ne abin da yake a tasmiru da Allah التسليم لامر الله هو الرضا بقضاء الله الرضا بامر الله فبالتالي da daɗi da da rashin daɗi duk ɗaya abin yadda za ka yi farin ciki da wani abu mai daɗi da ya same ka haka nan dukiyarka za ka fashi da wani abu da daɗi da ya same ka kaga ba kowa ke iya wannan to wannan mataki ne na wasu ɗaiɗaiku sun bayan aiki idan abu ya same shi ba ka ba ka iya gane cewa suna jin daɗi yanzu ko suna cikin jin daɗi ko ba ka cikin jin daɗi ba ka iya kasancewa kullum ka kalli ka kalli fuskar ta haske ta ka kalle su da zuci ciki fara a ciki ba lokacin da za ka same ta a turmitsiri fuskar ta a turmitsiri ba za ka same ta a cikin wani yanayi ba wannan ba kowa ne yake a duniya ba ka cewa Allah ya gabare ka ba ko kana jin kanka sai ai zan sallama wannan ba daidai ba ne ba dai dai ba sai Allah jarrabe ni ka gani zai jure ko ba zai jure wannan kuskure akwai waɗanda suka yi wannan kakada suka yi wannan shinkafa suka suka bai akwai wanda ake kira a sibiri ko zulmi ne sibiri su su ɗaya da namun a kowane ne ya yi suka baki cewa ubangiji ya jarrabe shi da abin da ya gabata akwai da ma shi ka fa kai da ma shi ka fa dalili ya ubangiji wanda ka gada na kai ka jarrabe ni yana wannan abin da kun kun fara cikin na kuma ubangiji ya jarrabe sai ka ka fita yi kana ɗaya kana biyu zai je ne da zai ci ba haka zai yi ba sai ga shi kamar na hukunci yana yawo makarantun allo mun yara ƙanana yana cewa ku roƙa wa ɗai'o bakkanku bakkan ku ya yi Allah gaɗari ko roƙa masa Allah ya yi masa abin da ko roƙa Allah ya yi masa nan ya yi masa gaɗari haka yin ta ya yana cuta na ido in haka sai Allah ka kai da lafi ka fakkari ko ka annabi ku ta lafi ka nan da ta al'adu fa idza laqitu hum kada ku dinga cewa a kayan kun da nan yaƙi ne zai mana ne ku kada ku yi kada ku yi in abin ne zai ku jahili ku jure ku dace ku turjiya amma da farko ba abin da ke sa min ya hana a kamar mai bai kada ka ce Allah kai gare ni sai da ka ce ya ubangiji in mutuwar shi mafi alkhairi da ni ya Allah ka gare ni amma kawai ka ka ci magana kai ka ce ya ubangiji ni ni kawai ba ni a ta a gaba haka da taslimu li amrin Allah shine arriba bi qada'illah wa mithlu sidq al-hadith da kuma gaskiyar magana za ka faɗi magana ka faɗi gaskiya kada ka yi magana wacce za a bincika a kawo ba su take ba wal yaqaidu yuhud fil uhud sannan da suka fi ya zuzu ya zuzu ya zuzu ya da mutum to ya zama na kariya da kariya ne ya zuzu da kafiya ne ta ba tare da ka saba ka ba wa adai amanatu ila ahliha sannan wanda zai iya ba ka amana ka mai da ita zuwa ga ita mai da amana zuwa ga masu ita wa birnin walidai da biyayya da iyaye da birnin al'adu da sada zumunci da ta'awun ala birnin wa taqwa da taimako kuniya a bisa biyayya a bisa abin da yake alkhairi ne tsoron Allah wal ihsan ila al-jari da kyautata wa makoci wal yasiri da maraya wal yasiri da miskini da bukaci wal yasiri da matafiyi da bujirin da yanke maka da sa'ili da abokin zama a kasuwa ko abokin zama a gida ko abokin zama a cikin mota kyautata maka wal zaujati da mata matar mutum ta aure kyautata maka ɗan yanzu da wanda yake karkashin ka bayan ka wal abdatin da kare yanzu an zama kuma kana adalci a lokacin da kake magana in za ka faɗi magana a game da mutane sai muka adalci kada ka ga ka faɗi magana da kake ba gaskiya ba dan kana gaba da mutane ba ka san ka dinga yin tsagi ka dinga yin tsari ka dinga faɗa abin da ba ka faɗa ba sai kun faɗa Allah ta yi koyi da nasu hikma za ku magana da mutane ku faɗa musu abin da yake mai kyau ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى kada siyayya da gaba ta mutane ta hana su yi adalci Allah ta yi adalci wannan shi yake shi ne mafi abin da yake kusa da takawa da tsoron Allah kun da lafi ila masarin da Allah sannan kira zuwa ga halaye na kyau kyawawan halaye kyawawan halaye na zaman da kewa tsakanin mutum da mutum misali an ta kula masa da aka misali ka kada mutum wanda baya tsaron masa da zumunci wajen cewa a ramata ka bada wanda ya hana ka ya ta afuwa annan galamata ka wato da wanda ya zalunce ka Allah ya ce ya yi da sai ya ce sai ya ce mutu ha ba kamar kan mummuna abu mummuna ta kai ka kamar aka wanda ya ce ya aslaha ya gyara ta ajin da Allah wanda Allah bai sana da Allah inna la yuhibbu zalimina lalle shi da shi ba ya san azzalimai wala man intaka ba'da ilmihi kuma lalle wanda ya nemi ya nemi rayuwa bayan an zalunce shi saboda ita ma alaihi bin sabi wadanda babu wani tafarki na a zarge shi akan suna neman su rana wanda aka yi maka ba daidai ba ka nemi aka ka nemi takayya ka nemi ramuwa kan abin da aka yi maka ba daidai ba wannan ba abin a zarge ka bane a kanka in da maka da ala da shi da yanzu bin Allah kadai hanyar zargi tana da waɗanda suke zalunta mutane da yanzu yana da abu da zai suke yin wato ainihin barna a cikin kasa ba tare da ba bisa gaskiya ba suke zalunci a goron kasa ba bisa gaskiya ba ila isalam da azabin ali waɗannan su ne suke da azaba mai kuɗi wala man sabara wa zakara amma lalle wanda duk ya yi haƙuri ya kuma ce ya yafi inda zalika min ajin umur lalle wannan yana daga cikin manya manyan abubuwa za mu tsaya a nan insha Allah sai sati na gaba sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in na ta halarta wannan karatu kamar yadda muke magana a satin da ya gabata na cewa wannan masallaci yana buƙatar tsarin generation saboda a samu haske isasshe da farkoki wanda za su sanya masu halarta ya samu wasu bayan Allah sun samar da masallaci wannan generation da kamar yadda ta gani za su ga cewa kusan hasken da kuma ya kai na matakin da ya yi an yi aiki mai kyau muna fatan Allah na ɗaukakin sarki ya fatan samu ya biya shi ya samu da amizani ya yawar da irin su ya fara da niyyar su ya sa albarka a cikin abin da suka mallaka ya sa albarka a cikin ƴaƴansu da matansu Allah ya yawar mana irin kuma ya ba su zuciya ta ci gaba da taimaka addinin musulmi ya zama na wannan bangaren suka sa na taimakon addinin musulmi Allah ya ɗaukakin sarki ya zama dangantakar da baki ɗaya waɗanda suke da niyyar taimaka addinin musulunci Allah ya ba su damar yin wannan yawon Allah ya ba su cikin amana su ta da su bayar da in tabi lan ko kuma bai ba su ba suna da niyyar in sun samu su yi su Allah ya ɗaukakin sarki ya saka musu abin da su an kuma samu wanda ya ce a amfilbaya ce amfilbaya shi ma Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya biya shi Allah ya sa masa almizani Allah ya albarkaci dukiyarsa to wannan yana cewa takardar neman gafara da dakatan dukiyar da mu sani yake a gaskiya malami ba yi ba ɗan ahalin sunna ba ne to amma yanzu na gane gaskiya na dawo ahalin sunna to gaskiya malam ina neman gafarar sannan saboda lokacin da ina cikin ɗan gida ba ni da abokan faɗa ko ɗan ahalin sunna har ta kai ina zagin malaman sunna ina kafirta su malam na yi a wa'azin na ji wa'azin ranar juma'a da safe malam har ta kai na buɗi baki na ce na mutunci wal iyadu billahi yanzu na gane gaskiya ina neman gafara Allah na ɗaukakin sarki ya gafarta mana gaba ɗaya dukkanin mu muna neman gafara da ubangiji abin da muka yi muna sane da wanda muka yi duka kuskure Allah ya gafarta mana idan mun yi wani ba daidai ba ya ci da mun yi wata ba daidai ba dan Allah ya yi mana babu wani abu da muke yi don bukata ne wani duk abin nan da muke yi muna yi ko ne gaba ɗaya mu tsira na mu gobe kiyama soyayya ce ta sa mu haka ba soyayya ba waɗanda abubuwan duk da muke faɗa ba wai don muna ƙin masu yin abin ba saboda suna suna suna abin da a'a muna yi muna faɗa ne don su zo duk gaba ɗaya ne su da hanyar shirya da shirya saboda haka ni ta ɓangare na kuma na san kowane halin suna na hakan shi insha Allah wato dukkan wani wanda zai zuwa mana kalmar ɗaki ko zagi ko zargi ko huwa ce sai mun yafe maka duk kafin ya kalle mu mun yafe maka in sha Allah ya gura zamu nemi kiriya mu wannan bara mu da kiyama ko ko kan da abubuwa da mu ta kan amma dan mu ya gaje mu ko ya ga mana baka wannan mun yafe mana kuma wannan shine abin da muka karanta a cikin littattafai na magabata haka suke an mutu abin da yake wannan suke sun yafe saboda haka kada ya ji damuwa cewa da yana kan bid'a ta da nan bid'a haka take in ba kun ba in ba ka in ba ka tuke ne ba ka ji daɗi ba wani na cewa ai in ka ga mai ɓarna kuma yana kanka to ka tafi kanka gaskiya har yana kanka to kun yi tare da kuma kuma kuma da mutum to ku ya fi kan waɗanda suke maƙiyanka waɗanda suke abin da maƙiyanka a kan abin da yake gaskiya da ke cin sama da gobe don suka yi rubuta ya yi musu abin da suke so na gaskiya amma ya yi wani abu na shi ko ya yi tarayya da shi a cikin wani abu na ko ba su kan ta haka wannan shi ne abin da hanya da suke tabiya a ce wanda ba ka tare da shi a kan hanya ake ce ta ta haka wani ya ce wanda yana cewa yana son san ingancin da mutum nan hadisin da rabba ibn al-khattab Allah ta'ala masa da yake abubakar da umar sun ne da auren fatima yin rasul da sallallahu alaihi wasallam da Allah ya kai kan kanta daga ba ta ta aliyar da yake da aure a daga aura masa masai ya fita da wannan hadisi wannan hadisi ya inganta hadisi ne hakan da wanda kai na karanta hadisi ne hakan wannan ko ma cikin gidan talabijin na NTA da suna suna da kan addu'a Allah ne da cikin sarki ya musu jagora ya tsora da gaban su akan gaskiya ya sanya su su zama wakilai na musulunci a inda suke Allah maka cikin sarki kuma ya kare su daga sharrin masu sharri. Wannan kuma yake hadisin Abu Zar da yake cikin Ibn Majah. Ya Aba Zar da an ta gudu kai dan Iran dan DRCB dan DCB ne a cewa da ya dole a maka ta. Dole ne a yi ta addu'a. Kokarin da suke Allah ta samu. Allah ya sa a gani Allah ya ba su rayuwa mai amfani Allah ya ba su tuntu mai amfani abin da suke na alkhairi Allah ya nuna musu abin a nan duniya kuma ya nuna musu shi a lahira Allah ya sakanta musu Allah madaukakin sarki ya gyara su ya gyara zuriya su gaba daya ya tsora daga gidan su akan gaskiya ya kawo su kan nan gaban ta ai wa aiki a nan ta da albarka Thank you. حديث أبو ذر يا أبا ذر لأنت بدون قد تعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي مئة ركعة ولأنت بدون قد تعلم بابا من العلم من العلم عمل به أو لم يعمل به خير من أن تصلي ألف ركعة رواه النجاة حديث بإنجاز ده حديث هنا يا أبو ذر كيفا نقول كيف قراءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على خير كما رسول الله ركعة بين ko kuma ka yi sannan ko ka zaka koyi babu ne na ilimi an yi aiki da ko ba aiki da shi ne na ka da alkhairi da kai sallah raka a dubu hadisi ko inda ka sai wannan kuma da yake cewa yana yin fatan alkhairi wanda yake don Allah a jawo hankalin masu sauraron wannan karatu a duk inda suke su rika sauraro na fahimta na adal kuma su da'a domin su zan mutane da Allah na ɗauki sarki ke cewa da gaskiyar ibad alladina yastami'una al-qawla wa yastami'una ahsana ulaika alladina hadahum Allah wa ulaika hum ulul albab Allah da ɗauki sarki ya sa mu daga cikin اللهم اغفر لنا من خشيتك كما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك